ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله a ci gaba da karatunmu a littafi na sharhu sunna na imam al-bar bahari rahimahullah za mu tashi a matsala ta 144 qala al-muallif rahimahullah wa idza ra'aita ar-rajula yuhibbu aba hurayra haka ne ko wa anas bin malik wa usayd bin hudayr radiyallahu anhum fa'alam annahu sahibu sunnatin insha Allah wa idza ra'aita ar-rajula yuhibbu يحب أيوب وابن عون ويونس بن عبيد وعبد الله بن إدريس العودي والشعبي ومالك بن مقوال ويزيد بن عزرة زرز بن زريع ومعاذ بن مؤاس ووهب بن, بن جرير وحماد بن سلمة وحماد بن زيد ومالك بن أنس والعوذائي haka ne ko yauwa ina ne eh wa za'ida bin qudama fa'lam annahu sahibu sunnatin wa idha ra'aita ar-rajula yuhibbu ahmad bin hanbal wal hajjaj bin ina ne min hal wa ahmad bin nasr bin nadar wa dhakarahum bi khairin wa qala bi qawlihim fa'alam annahu sahibu sunnatin wannan ya kawo ta babbar magana kenan ko albarbahari Allah ya masa rahama yake cewa idan kaga wani mutum yana kauna yana son daga cikin sahabbai Abu Huraira radiyallahu anhu da Anas bin Malik radiyallahu anhu Usayd bin Hudayr radiyallahu anhum ajma'in duk wanda kaga yana kaunar su yana son su to ka sani cewa shi wannan ahalus sunna ne domin waɗannan sahabban suna da wani abu da waɗansu sahabbai da ba su da shi a duniyar rawaitar hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sahabbai gaba ɗaya babu kamar Abu Huraira na fata an gane da Anas bin Malik sai ka zo ka saka kuma nana Aisha a cikin sahabbai an yi tufaki daga cikin mutanen malama da suka ce sahabbai guda bakwai ko guda biyar da suka fi kowa rawaito hadisin manzon Allah na farko shine Abu Huraira sai Anas bin Malik na na Aisha sai kuma Ajiro sauran to galibi za ga yan bid'a da masu kawo addinin rudani farko wanda suke zaga a cikin sahabbai shine Abu Huraira saboda da sisa idan ka zage Abu Huraira ka kushe mar ka tsine markala an ce shi to haka kenan duk wani abu da aka samu na hadisi daga bangaren Abu Huraira ya zama condemn kenan ina fata kuna ganewa da haka wani munafurci ne da salon wani munafurci ne dan a rushe maka hadisan manzon Allah a rushe maka addini domin idan babu hadisi ai babu addini kenan idan mutum bai san hadisi ba baya alaka da hadisi ko me sani a duniya na ilimi a sunan babu yake saboda ƙur'ani karan kansa ba za ka san mai ƙur'ani ba ka fahimci ƙur'ani ka yi aiki da wani cikin ƙur'ani sai ka san hadisin manzon Allah saboda shi ke fassara ƙur'anin ga baki ɗayansa domin shi Allah ya faɗa wa saƙonsa shi kuma ke bayyana mutane me Allah ke nufi da kaza me Allah ke nufi da kaza hatta su larabawan da aka saka da ƙur'ani a yarensu abu da yawa na faruwa gare sai sun nemi fassara a gun manzon Allah kuma shi ke cewa hadisi to na kuma ga wanda ba balarabe ba na fata kuna ganewa yasa daga cikin yan bid'a yanzu ga ko kwanaki abin da ya faru da wannan dan gidan wadan nan gida da dabar din nan na Kano wa yake zaga a cikin sahabbai Anas bin Malik da Abu Huraira to kuma ta yan shi'a su ma sun fi zagin Abu Huraira da kuma Anas domin ka raba hadisan manzon Allah misali ka raba shi gida goma to wayannan sun dauki kusan rabinsa galibin hadisai ta hanyarsa ake samuwa abu hurairar radiyallahu anhu ya musulunta ne shekara ta bakwai bayan hijira gaba ɗaya shekararsa uku tare da manzan Allah ya manzan Allah rasu da yawa daga abin da ake rudar da matasa da kuma masu kwakwalwa matacciya sai rika ce musu wai ya za ku na yarda da maganar cewa Abu Hurairah ya fi kowa cikin sahabbai a wurin ilimi tare da cewa bai musulunta ba sai shekara ta bakwai ma bayan hijira an jakin kai bara an dawo ya musulunta ba to kuma ya za a zo a ce ya fi kowa ilimin hadisi na ba za kuna ganewa to wannan abin lokacin da shi kansa yake rayu abu hurera radiyallahu anhu haka ya faru da shi ya fahimci cewa kamar wasu daga cikin sahabbai sa wata fahimta ba ta daidai ba sai yake gaya musu cewa yace ai ƴan uwana daga cikin almuhajirun suna shagaltuwa da zuwa neman kuɗi su tafi kasuwa su tafi gonakinsu a tafi neman abinci al'ansar kuma mutanen madina garinsu ne suna da iyali suna da fafutukar abubuwa kowa tafi gona wani tafi ina ne ba su lizimci zama a gun manzan allah dimin da'iman ba ya ce ni kuma mutum ne miskini ba ni da mata ba ni da ɗa ba ni da jika ba ni da kowa na zo madina ba inda nake zuwa in rayu in samu tallafi ne ta abinci ma sai gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da haka baya rabuwa da manzala tun da yayin musulunta kullun yana gurin manzon Allah dan ya kashe yunwar cikin sa to ga manzala menene aikin sa ko da yaushe kai karantar da al'umma yake to menene hadisi duk abin da manzon Allah ya faɗa ko yace ayi ko shi da kansa yayi ko wani yayi ya tabbatar da abin sai ta hadisi ai kuma shine sunna na fata an gane ita to haga ku kun shagaltu da zuwa kasuwa kun shagaltu da zuwa gona kun shagaltu da sha'anin iyalanku abu da yawa ka sani amma idan aka zo aka ma aure abubuwa suka fara har haɗe maka suka manta abu da yawa ba haka bane kez ya fara hawa kanka da yawa yasa suka ce wai kayi karatu tun kana yaro karami to sai da Umar yake cewa ta'allamu qabla an tusawwiru ku nemi ilimi tun kafin girma da shugabanci hau kanku bayan ka yi iyali ka fara hayaniyar neman abinci waye waye waye ba za ka iya zuwa makaranta ba idan ma ka zo kana sha'ar makaranta irin zaman nan ne ka zauna ka ji karatu ka rika narkewa amma ka tashi satin ya dawo ka tambaye ka abin da ka faɗa galibi ka manta su na fata an gane sai da Allah ba da larin sauraro ko yau wani lokacin abin faru ku ba ka tuno sai ka tuna amma wanda ba shi da kowa ba shi da hayaniya me zai yi zai nemi karatun zanzurutun sa ne duk mai sanya ilimi galibi daga sai idan ya bar garin su ya fi samun ilimi zai je zauna a wurin da baya zuwa daurin aure ba ruwan shi da dubiya ko wai kawai shi karatu ke dimin da'iman kullum ba ruwansa ba wanda ya san shi ba wanda ya sani shi ba sai karatu zalla to kaga ni ina zama a gun manzon Allah ne saboda anan nake samun abin da zan rayu yace kuma ana kanan a wannan hali sai wutar manzon Allah ke cewa wane ne a cikin ku zai shimfida mayafinsa a gabana in yi tumar bayanai na hadisai na idan ya dauki mayafin sai rungume ya sa a jikinsa to daga nan har ya mutu ba zai kara manta me na faɗa ba kafin kowa ya tafi na shimfida mayafi na gaban manzon Allah aka gama karatu na wannan yinin ya dauka ya runguma shi a jikinsa ka tun daga ranar har zuwa rabai da manzala bai taba manta hadisin manzon Allah na fata kuna ganewa sannan Umar wata rana ya kira shi yace Abu Huraira ana kama ganganu akan ka kowa sai roce komai aka faɗa kana da hadisi akan shi kamar ka ce tuhumar sa Umar yake sai gane me Umar yake nufi tare da cewa Umar ba tuhumar sa yake ba dan a karantar da mutane ne su sauran mabiya tabi'ai da ba su da san ilimi da sauransu ba kuma don a nuna mutane kiyaye matsayin maganar manzon Allah in ka faɗi magana ka ce manzon Allah ya faɗa to ba za a karɓa ba sai ka kawo shaida sai ka kawo dalili sai ka kawo hujja don a kiyaye maganar manzon Allah sai cimar ɗan katsabi bayan ya masa bayanin cewa ku kuna tafiya neman kuɗi kuna da iyali al'ansar sa tafiya gonakinsu ga su da famar iyali ni ba ni da kowa ba ni da komai tunda bai yi aure ba har sai ba rasulun zalama da shekaru da yawa tukunne zo ya aure yace kuma manzon Allah ya faɗa min cewa man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maqadahu minan nar manzon Allah ya ce min duk wanda ya kirkiri ƙarya ya mun ta gangan yana sane ban ce ba yace na ce ka ce annabi ya ce ko kisa zaka ga da yawa mutane sa shiga cikin hatsari sai dai dake duba su da ilimi ne yake ba su uzuri kaga dace ai annabi ya ce kaza to fa anan ana nufin sai ka kawo hadisi ingantacce in ka faɗin magana ka ce annabi ya ce ko ba ka hadisi tabbatacce ba to kamar fa kayo annabi ƙarya ne kai zaka samu magabata suna kiyaye cewa annabi ya ce dan tsoron kada su yi kuskure a gurin fada wani lokaci ko ya karanta hadisi tsau ya fada in ya gama sai ce au kama qala sallallahu alaihi wasallam sai ce haka dai aka fada kaza kaza ko kuma yadda dai manzon Allah fada ma'ana ko da lafazin yayi kuskure to haka yanzu ya dacewa ko kuma yadda dai manzon Allah ya fada to ni ma haka nake ne da Umar ya ji wannan sai ce to wallahi daga yau bazan ƙara tuhumar ka ba tunda har gaci kai ne ka kawo hadisi cewa manzon Allah ya ce duk wanda ya mun ƙarya da gangan ya nemi gurin zaman sa a wuta ma na dan wuta ne yanzu duk wanda kai ƙarya a duniya ke tsinka da sauki amma in kai wa annabi ƙarya to ka shiga uku ina fata kuna ganewa to haka daga nan sai aka gane wane ne Abu Hurairah Allah ba shi daraja ya ba shi falala ya ba shi ilimi mai yawa an rawaita hadisai da yawa a gunsa da yawa daga cikin sahabbai manya-manyan nan manyan abokan manzon Allah din ai su haga da manzon Allah ya rasu me suka rika yi harkar mulki aiki sai da Abubakar ya fi kowa ilimi a cikin sahabbai saboda shi ne ke zama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma bai yi tsawon rayuwa bayan manzon Allah ya rasu ba sanda kuma manzon Allah yake raye gunwa zaka tafi neman ilimi ga annabi a gaban ka ai baka bukatar limagun kowa yi sai ka tafi kawai darar gurin manzon Allah ka nemi ilimin ka yasa da aka ji hadisan sa zama bakar kadan ne kuma da manzon Allah ya rasu aka samu ridda ta yawaita a cikin mutane an yi tayin ridda sun duk koma arnanci wasu kuma suka ce a su suna kan musulunci amma ba za su ba da zakka ba tunda ai Allah ya ce manzon Allah yayi kuzmin amwalihim ko haka bane suka ce ai Allah ce manzon Allah yayi ka karba daga dukiyoyin su manzon manzon Allah ya rasu zaka ba za su ba da kasu ba su ba da ba abakar ta duk wanda yake yin sallah ya ki ba da zakka za a yaƙi sai ya biya ko da igiyar takalmi suke bada zamanin manzon Allah suka ki badawa yanzu akan ta sai mun yaƙi su saboda ilimin da yake ya san me annabi ya karanta ko me yake tafiya kansa daga baya umar bai fahimce shi ba ma daga baya fahimci abin da yake ne daga sai ya tabbatar da shi don haka a zamanin da yake kalifancin sa ya haƙoƙi aka riƙe yi so ba a samu daunawa a kafa daular da za a ta wani maganar karantar da mutane ba ne an tura can sun an yi ridda an tura da sahabbai sun tafi can ma suna ridda an tura waɗansu haka aka rinƙa yin yaƙi kuma bai yi tsawon rai ba a kalifanci Allah masa rasuwa to haka ba za ka samu hadisai da yawa daga gurin sama sai da na umar duda ya yi kalifanci tsawon lokaci amma sha'anin mulki ne suke ta fama da shi wanda haka da bai yake kuma da ne sauran karantarwa ana ka samu abu horera allah ba shi daraja ta samun hadisan manzo allah sama da sahabbai da yawa a cikin sahabbai din ma da yawa daga nan kuma sai anas bin malik shi kuma an san wai anas bin malik da manzo allah ya hijira zuwa madina mutane suka rika tararsa da ka masa abubuwa na kyaututtuka don nuna jin daɗin su manzon Allah ya zo wannan ya kawo manzon Allah kaza wannan ya ce ga abu kaza sai mamar Anas bin Malik ba an santa ba ne sunanta la ilaha illallah la ilaha illallah ummu sulaimin ko kuma ga ce rumaisa kini sunanta na gaskiya ko ana ta mata mai ummu sulaimin sai zo cikin manzan Allah ya manzan Allah ni ba wani abu da zan iya baka a matsayin kyauta amma ga ɗana anas na baka shi yana maka hidima ya zama ɗan aikenka ko haka kana zaune a gidan babu yaro ɗaki akwai wahala ko sai zama ma'ana mai hidimar manzan Allah shekararsa goma tare da manzan Allah a gidan manzan Allah zaka ta yake kwana yake wuni ko kuma yake wuni haga ya san hadisai da yawa zala ne je wuri kaza sa tare da shi in za a yi tafiya kaza manzo Allah ya kwanta ya bacci yana farkawa ya ɗebo ruwa ya aje manzo Allah da zai alwala ko zai tafi kaza zai je bayan gari uzurin sa zai dauki buta zai dauki ruwa zai dauki kaza haka da yake bin manzo Allah manzo Allah ya masa addu'o'i da yawa kuma saboda kwarewar mamarsa da iliminta da Allah ya bata sai ta sa a dafa abinci taran a gidanta ta ce Anas je ka ce ina gayyatar manzo Allah ya zo ya ci abinci a gidana shi kuma zala mutum ne karimi ne kowa ga ce zai je gurin gayyata sai ya taho da sahabbai ɗaya ko biyu kuma kamar haka sai a tafar da abincin da ta fitar gurasa ce menene sai a ci in an tabbata cewa manzo Allah to kamar sallah a gidan mu samu albarka ma dama hili asalin target din ta sai ayi sallah raka'a biyu ko a musu addu'a sai ya manzo Allah wannan din nawa kamar sa addu'a mana ya manzo Allah ko ya ubangiji Allah kamar sa albarka kamar ilimi mai yawa kamar kaza kaza arziki mai yawa kamar tsawon rai mai yawa kuma haka ya samu so haga ya samu albarkar manzon Allah da yawa ya samu kuma ilimi da yawa shi sa ga duk dan bid'a su yake fara zaga a cikin sahabbai saboda idan ka rushe su to ka rushe rabin hadisan manzon Allah ina ba ta kuna ganewa shine sai malaika anan in kaga cewa mutum yana kaunar waɗannan sahabban daga cikin su Abu Huraira Anas bin Malik Usayd bin Hudair da muka faɗa hijiya ko to Allah ƙara masa da ta fa'ala annahu sahibu sunnatin insha Allah yace wa idaratar rajula yuhibbu ayyuba wa ibn aun wa yunus bin ubayd wa abdullah bin idris al-audi wa shabi wa malik bin mugaw ko magwi ligiwalin wa yazida ibn zurai wa mu'az ibn mu'az in ga mutum kuma yana san daga cikin tabi'ai waɗannan waɗansu jigogin malamai ne a duniyar ilimi a cikin tabi'ai suke kaga mutum yana kaunar su yana san su yana mutunta su ko yace wahab bin jarir wa hammad bin salma wa hammad bin zaid wa malik bin anas na bayan su bayan sahabbai tabi'ai tabi'i tabi'ina irin su imam malik bin anas kaga mutum yana kaunar su yana son su ko yace wal auza'i da imam al auza'i wa za'ida bin qudama yace falam annahu sahibu sunnatin kasan shi ma annan mutum ahlus sunna ne yace da ratar rajula yuhibbu ahmad bin hanbal in kaga mutun yana kaunar ahmad dan hanbal wal hajjaj bin minhal yana kaunar hajjaj bin minhal wa ahmad bin nadarin wa zakarahum bi khairin yana ambatar duk waɗanda muka ambata yana kiransu bisa alkhairi yana yabansu yana kaunarsu wa qala bi qawlihim yana kafa hujja da maganganunsu zai ce ai imam ahmad ya ce kaza wane ne malam malam wane ya ce kaza yana faɗa maganganun nasu yana tafiyar da ilimi akan ilimin su yace fa'alam annahu sahibu sunnatin kasan shi ma wannan ahli sunna na fata kuna ganewa yace qawluhu da yake faɗa cewa in kaga mutum yana kaunar Abu Huraira har zuwa ƙarshe yace muhabbatu sahaba umudan wajiban yace ai san sahabbai wani ginshiki ne na wajibi a cikin addini kama sabaka kamar da hakan ya gabata a cikin karatun da muka yi a baya wahiya min al-imani san sahabbai da kaunar su na daga cikin alamu na imanin mutum yace lakin hunaka afradun min as-sahaba to sai dai ka sani a cikin sahabba kudin su daidaiku ba ana fihim ahlul ahwa wanda yan bid'a suke suka su suke zagin su suka ware suke zagin su da wata manufa shine domin a rushe su hadisan manzon Allah kuma a rushe musulunci domin dan ka rushe hadisi ta ka rushe musulunci kiya Qur'ani ba za ka san shi ba ba za ka fahimce shi ba ba za ka yadda Allah yake nufi da Qur'anin ba in baka da ilimin hadisi ina fata ana ganewa yace misalu Abu Huraira kamar su Abu Huraira rawil hadis wanda shine daga cikin manyan marwayata hadisan manzon Allah alladhi rawa hadisan kathira anin nabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya rawaito hadisai da yawa daga gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa hum ko yaqinuna menene yugizuhum suna gaba da wayannan sahabban suna jin haushin su suna bakantar da su suna kuma kuyi suna zagin su duk abu zaga yin ce abu hurera yanzu ne ke tafiya kan layin shi'a ko abin nan wasu abubuwa na bid'a da sauransu za ka ga yana zagin abu hurera sai ka ji ya kirkira hadisi na ƙarya ya ce kaza mutumin da bai musulunta ba ma sai shekara ta bakwai bayan hijira haka zai gaya ma kai kuma idan baka san me ake nufi ba sai ka kashi ga cikin rudani kisa wajibi ne ka tashi ka nemi ilimin addininka da kuma kowane irin bangaren sa dan ka kare mutane masu kima a cikin addininka wani su ne kusan hanya da za ka samu zuwa kan tsarin manzan Allah saboda su suka karanto hadisi daga gurin manzan Allah suka faɗa duniya idan baka san su ba baka kuma fahimce su ba baka yi ilimi a ta hannun su ba haka ba za ka san waye manzan Allah ba ma ko ba za ka gane me manzan Allah ya koyar ba tunda su ya koya su ne almajiran shi ina ba ta an gane yace ina ne falizalika abgadu aba hurir ana ne ko haka ne ko hibzu sunna yace wanda shine kuma daga cikin masu kiyaye sunnar manzon Allah falizalika yace dan haka ne abgadu aba hurira bi sababi ne inayatihi wa bi riwayatil hadith suke zagin abu hurera suke bakantar da shi suke jin haushinsa saboda me babban aikinsa a duniya shine haddace hadisan manzon Allah da kuma karantar da su ko yace shine faifatar da hadisi da manzon ga yadda yake damuwa da ilimi sai masa ma wani sassauci ya mara wani hukunci ya ce masa daga yau ya aba hurera tun da kai misali ko zaka dare baka tahin sai dare kai sallar dare kafin ka yi bacci to ka yi wutirinka sai ka ci gaba kuma da mai nazari da karatunka kun gane ya ce ausani khalili bi talatin ya ce babban masoyi na manzan Allah ya mun wasici da abubuwa guda uku daga ciki shi ne kar na yi bacci ba tare da na yi wuturi ba saboda haka cikin nazari ake zauna a yi nazari a yi karatu a yi bincike a yi kaza a yi kaza a zamaninsu iri nazarinsu da naka da na yanzu daban-daban amma dai abin da suka ce kenan da kuma karantar da mutane sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace na muke wa hibdihi ala ala al'umma kuma da yadda ya kiyaye wa mutane al'ummar manzon Allah ya haddato musu min ahadisi ne kasiran min ahadisi sallallahu alaihi wasallam hadisan manzon Allah da yawa hadisai da yawa ta hannunsu aka same su hadisai da yawa hatta sahabbai sa su tambaye shi wani abu na hukunci sai ce musu ai manzon Allah ya ce kaza Umar bin Khattab an rawaita cewa cikin tarihin rayuwarsa yace yana da wani makocinsa mutumin Madina to ya suka raba aiki tsakanin shi da makocinsa suka hada kamar wani kamfani kamfanin ba zuwa ake wai dan a buga a samu kuɗi fa a'a yanzu kai yau ni zan tafi kasuwa kai kuma ka tafi gurin manzo Allah makaranta ka wuni ni kuma da abin da na samu a kasuwa na zo da shi na dawo sai mu raba kai kuma duk ilimin da ka ji a makaranta gurin manzo Allah idan na dawo sai ka karanta mun haka suka yi alayin zahiri wani makwashin dan Madina ina fata an gane ko mun sha buga misali don bare ce khalifa aka zo aka samu wata matsala yace sai an nemo masa hujja akan wannan sahabi zo Umar sallama sau uku Umar bai amsa ba kawai sai juya tafiyarsa ya kama kan ya sha kwana sai Umar ya hango shi yace a za kira wancan ba yake sallama ya kira shi a kira shi ya zo ya ce masa ya za ka yi sallama kuma kafin na fito ka tafiye ce eh ai na ji manzan Allah ya ce duk wanda ya sallama sau ku ba amsa mar ba to tafiye sa ya ce manzan Allah faka sai ya ce to sai ka kawo min shaida manzan Allah ne faɗi wannan maganar idan kuma ba haka ba ka san me zan ba sai hankalin sahabin ya tashi ya zo gurin sahabai sai zaune ya ce dan Allah a cikin ku wane ne yake nan da manzan Allah ya faɗi wannan hadisi kaza kaza kaza mu je mun shaida a gun Umar bin Khattab ko kowa ya san hadisin ba sai wani daga cikin sai ce ka je ka ce wa Umar din ni zan maka shaida mu je ana zuwa ce to ga mu ka shaida mu shaida ce eh to ai wannan hadisin ko yaro karami ma kowa ma san shi a Madina muna nan akai kaza kaza kaza ta kai malam ya ce ya amir mu'min ko mu mun manzon Allah ya faɗa mun haddace kai a lokacin kana can bakin bakiya kana sanda bagaruwarka saboda ransa kamar ya dan bata haka Umar ya ce to masha Allah Allah saka da alkhairi to amma da ka so da sai ka ce kuna nan manzon Allah ya faɗa ni ko bana nan ai ya dan faɗan sassauci ko ma mai sai da can ina sallan bagaruwata to haka dai ala ayi halin suna raba zuwa makarantar manzon Allah sai mutum su haɗe da shi da makocinsa to wani zo mi alliance zan je makaranta yau in wuni haka ba zan je kasuwa ba kenan kai kuma ka tafi kasuwa duk abin da ka samu na kuɗi da abubuwa a kasuwa sai mu raba ni kuma duk ilimin da na samu gun manzon Allah sai in zo mu zauna sai in karanta maka kuma gobe kai kuma ka tafi makaranta ni tafi kasuwa haka suka rika shifting haka suke tafi da awuwar su sama shi Abu Hurairah fa kullun yana gurin manzon Allah dimin da'iman ina fata an gane to ga dole samu ilimi da yawa waɗanda wasu da yawa ba sa samu ba wani sai ya bar garin ma tafi kasuwanci wata wani gari yayi watan ni bai dawo ba daga ba kuma ya dawo to haga ba zai zama ɗaya da wanda yake zaune ko da yaushe ba yace fa abgaduhu min ajli hadha daga suke jin haushin Abu Huraira yace wa Anas bin Malik shi kuma Anas dan Malik din nan yace kadimun nabiyyu sallallahu alaihi wasallama shine ai hadimin manzon Allah me manzon Allah hidima dan aikin manzon Allah kenan yana gidan manzala kullum daga gari ya zo gidan manzala ya zauna duk abin da manzala zai na motsi a je ai kaza zai je masa yace na yi shekara goma ina manzan Allah hidima bai taba ce min dan me kai kaza ba ko bai taba ce min me yasa ba kai kaza ba saboda kyakkyawan halin manzan Allah in ya abin da ba daidai ba ba tuhumarsa ake ba ya ce masa zo nan gaba kaza ake da kaza da kaza ko a ganka ce kasa kasa mai yaro ya kusa ka kai me sa kai kaza ai fada ne ko sai manzo Allah ba haka yake fadan shi ba sai ce zo zauna nan gaba kaza ake da kaza da kaza in za ka yi kaza kuma ga yadda ya kamata ka yi kaza kaza kaza ya shigo gida ya samu yaro agolansa an saka masa abinci yana ci da hannun hagu ba yaro bane karimi dan shekara misali biyar ko haka wani gwanza ka kawai ya tada hannun hagu kuma ya cikcan ya ci nan a kan tire haka yana ta ciko yana mace can za ce a ba bar shi ba an ce yaro ne ba ya ce a ya gulam nan gaba zaka ta abinci sannillah kai bismillah wa kul bi yaminika kuma kana ci da hannun dama ba da hagu ba wa kul mimma yalika ka rinka cin iya gabanka inda ka launa aka ajiye maka kwanan abincin to ka tsaya iyalan kawai sai ka rinka ci in kana ta ci ne har yanzu shi karshen kwano ko cikin tsakiyar tire to babu laifi amma kawai kuna cin abinci da mutane sai ka ga nama a gaban wancan kai gaban ka ba nama ba ka mutane suke ba sai ka kwana miƙa ni cik wannan alamun cewa bayar tarbiyar cin abinci ne mazala ya hana to sunnarwa eh sunnar ku ayi ko in kuma ba za ka ta shehu jaha ba ne wa alaikum salam eh to sai kai hakuri haka Allah kaddara maka ba mamaki kuma idan kai hakuri ashe an rufe manyan tsokokin a cikin gaban naka kai baka sani ba yanzu ka ga dan wani a gaba ba kai ji haushi ka za ka yi hannu ka tana ai annabi ya tukara sai ka hakura sai kake cin gaban ka kuma ka kawo karshe gaban naka ga wata kato cinyar ka za haka shi kin Allah ya baka kar kai kuma ta shehu jahabu shi ma kai shehu jahan ai abin ta gaba ne tuka ka gwanna matar aka ramaka Allah yadda fa na juya farintan nan haka take juya ne sai juyo da naman gaba to duka wannan ba sunar manzon Allah bace zalla ta ka zuba abinci ka yadda iya gaban naka shine rabanka kawai kai bismillah ka sa hannunka iya gabanka zaka ci haka zaka hakura har iya abin da Allah hore maka ka je ka ci wani ma ya zama ya bala'i ne kana cikin handamacin naman kuma je makale maka a wuya ba na yi ba ko wani kahiye maka banga-banga ka yi ta kake ki fitowa haka haika masifa ta shi sa ka ci iyayen da annabi koyar haka za ka yi shi ne sunar manzan Allah Allah samu dace to shi ne haga mun faɗa cewa ya zo gidan manzan Allah shekara goma yana gidan manzan Allah kullum ba inda yake zuwa a duniya gidan manzan Allah kawai shi ne manzan Allah ya aike shi je ka yi kaza ka je ka yi kaza da kuma na kaza haka ko dan aikin manzan Allah ne kuma manzan Allah ya fi kowa karamci ya fi kowa addu'a ya fi kowa ihsani zala ya masa addu'o'i babu adadi na albarka da ilimi da kuma tsawon rayuwa malamai suka ce anas an maliku sai da Allah ya masa shekaru ya fi shekara ɗari a duniya bai mutu ba kuma da ƙarfinsa da idansa da koman shi ya sami ‘ya'ya da yawa na biya ce Allah ba shi ‘ya'ya da yawa Allah ba shi zuri'a mai yawa Allah ba shi arziki mai yawa duk abin da ya sa a gaba kusa da yake ko ƙasa ta yi dai ana zai su yahaya tiri ba shi kawai haka Allah ya shi saboda addu'ar manzan Allah kuma ilimi ba magana ko nurin ala nurin kenan ga ƙarfi ga ƙarfi kenan ya salam to addu'ar manzon Allah ce to shine suke sukarsa saboda in ka soki Anas bin Malik to kaga hadisi da yawa ka musu gibi domin ka ce shi yana da illa to duk abu da yasa hannun safa kaga ba za a karba ba kenan to ne shine munafirci da suke tusawa addini kaga mutum yana zagin sahabbai yana zagin Abu Huraira ya zagi Anas bin Malik Allah ka tsare imanin ya ce usai da bin hudarin al'ansari da dillahu arhu fahimme ya bigidu na ha'ula'i su ‘yan bidi'a suna jin haushin waɗannan sahabbai li'annahum yan taƙimu na alaihim bi ba'adil ashayar lati iktasu biha min alfaba'il suna jin haushin waɗannan ne saboda waɗansu abubuwa da Allah keɓe su da shi na falaloli duna gairi min sahaba rasul sallama waɗanda wasu sahabbai ba su da shi sillar mutumin zan Allah tsawon shekaru sahabbai da yawa ba samu wannan darajar ba zama a gun manzala daga safa haddare kullum kullum ai ba karamar daraja ba ce ai kai yanzu ya ce Allah ma maka nufi ka zauna a Madina kai wata ɗaya jinji misali ko fiye da ka ai ka samu daraja ai salloli biyar kullum a masallacin manzon Allah kullum har wata ɗaya ai ba karamar daraja ba ce to bara ce sahabi fa ga annabi a gabansa motsin manzon Allah maganar manzon Allah muryar manzon Allah karatu a bayansa koman sa kaji ku yi hira da shi ma dariya sallallahu alaihi wasallam akwai abin da fan daraja ne yanzu ko zuwa kai aikin haji ko marafa idan ka je kai rauda ka zo ka kai ziyara manzon Allah sai ka ji wata nutsuwa ta daban da kake da shi ba a kan sauran wasu wurare saboda kana da yaƙini cewa in kama sallama shi manzo Allah ya ce Allah zai bashi dama ya amsa ko to wannan ba karamar daraja bace karama ce wannan ko miliyan 100 ka biya ai kai masha Allah fa kawai Allah ba kowa dama ya ji shi to bare kuma sahabi ko wata ran manzo Allah ya fito sai ya ga yin Abu Hurairah ga tan kaman zai zo shi ko sai na mai rasa ta san kuma sai zo ya ce ya Abu Hurairah ai na kunta ya Abu Hurairah ina kai shiga bangan ka ba ya ce wallahi ya manzan Allah na farka daga bacci ne daga na samu janaba mana ya mafarki kina nake ji ko jin naji ba na ba zan ji daɗi ba in zauna a gaban ka ba ni da tsarki ban yi wanka ba ina na gudu na je na yi wanka ya ce subhanallah ai mumini baya zama da jasa ma'ana ko da janaba a jikinka za ka iya zuwa gona mi magana da kai za mu iya gaisawa za mu iya duk abin da ya kamata sallah ce ba za ka yi ba aiko aka nuna masa to wanzu waɗannan mutane ai su na musamman ne alaji na musamman ne alaji yace qawluhu wa darata ar-rajula yuhibbu ayyuba wa ibn aun wa yunus ibn ubayd wa abdullah ibn idris al-awdaq al-audi wa shabi wa malik ibn migwal wa idku wa zayya inani wa yazid ibn zuray'in wa mu'adh ibn mu'adh wa wahab ibn jarir wa hammad ibn salma wa hammad ibn zaid wa malik ibn anas wal awda'i wa zaida bin kudama fa'alam annahu sahibu sunnatin yasan kaga wani mutum yana kaunar wayennan da aka jero sunayen su ga baki daya aka take ma da wanda kafa sani a cikin su gaba shine wa malik bin anas ko imamul auza'i imamul darul hijra imamul malik bin anas wanda falaloli da Allah tara masa ba za masa kirgu ba darajar da Allah mar ka yahi ma darajar da Allah ya shi a Madina kuma ya karantar a masalatin manzan Allah sama da ya kara talatin yana karantarwa a matsayin shi ne malami wani ba karamar darza ba ce a yi to kudin kaga mutum yana ƙaunarsu yana san su yana faɗa maganganunsu to kasancewa wannan mutumi ahli sunna ne ya ce li anna ha'ula'i min ruwati sunna duk wanda da aka ambata na daga cikin marawaita sunnar manzan Allah hadisai zaka ga ta hanyoyinsu ake samuwa zuwa gun sahabbai za ga cikin sanin hadisi duk waɗanda muka ambata akwai su a ciki ya ce wa min huffadil hadisi ta daga cikin manya-manyan mahadata hadisan manzan Allah wa ulama uljurhi wal ta'adil ta daga cikin manyan malamai na ilimin hadisi a jurhi wal ta'adil wanda suka san tarihin mazajen hadisi ilimin rizal kenan ake ce masa ilmul mutsal hadis ko ilmul rizal sune marawaita hadisin duk wani malamin da aka faɗi sunan shi tun daga kan sa har zuwa kan sahabbai zaka ji an ce haddasana kaza alfadi kamar mutum 20 ko to duk wannan mutum 20 din malaman hadisi sun san tarihin su duk sun san su waye su ana suka rayuwa ya rayuwa su kowa an san nashi to za ta a cikin sanadi in akwai wane to sanadin akwai matsala ta gizance wannan hadisi ta ce da ifi saboda ne ba matanin hadisin bane fa da ifancin tunda akwai wani a ciki to shi kuma tuhumar cewa ya taba yin ƙarya ko ya taɓa yin yaudara kamar imamul bukari ya je koyan hadisi gungun malami aka faɗa daga cikin tarihinsa sai ga malamin ya ni jigaje fa kamar daga nan ka tafi maiduguri ko kano a wancan shekarun fa kafa fa ake tafiya zai ka koyi ilimi yana zuwa gidan malamin sai ga malamin yana yawa dokinsa ko wata dabba haka ya ɗaga saka wani kwano da wani abu kamar ya kawo abinci kenan ko don ya kama wannan dabbar ya ɗaure ta taho abu ta ɗauka abinci da haifa komai a ciki sai ya kama ta ya ɗaure ya kuma ji mace a to haka yanzu shi wannan ya yaudari dabba fa kenan e to haka wanda yaudari dabba an nima da yaudare ne kenan kawai sai ya ware kawai fasa ɗaukan hadisi don a nuna maka mahimmancin ilimin hadisi duk wani mutum mai na ƙasa ko kaɗan ne ba sa karɓar hadisi daga hannunsa sai ga an ce ga hadisi guda ɗaya na kai da ilimin hadisi sai ka zance a nan gurin da ifi ne sai kuma a rubuta wata hanya da mata maka sahihi ne ko matanin iri ɗaya ne to ba asalin dama asalin maganar da manzo Allah ya faɗa mace matsala a masu rawaitowar ne a wannan hanyar da ka samu labarin daga lamba 1 2 3 4 5 to akwai mutum ɗaya da ake tuhumar sa da cewa bai kammala ba daga duk layin inda tun da awa da wani a ciki a to wannan layin akwai maturuk akwai mutumin da ba a karɓar hadisi a gurin shi to su malaman hadisi ai suna da hanyoyi da yawa sai kuma su ƙara duba to hadisin ya zo ta wata hanya da babu wannan mutumin a ciki idan ya zo ta wata hanya da babu wannan mutumin a ciki to sai a ce yanzu hadisin ya zama sahihi amma ta wannan isnadin ta wancan tsarin kuma ce masa akwai rauni a ce ba za ka karbe shi ba kuma hadisi ɗaya ne ana cewa abin ilimi ne na sanin sunayen marwaita hadisi da tafai malamai suka yi suka bata lokaci da yawa don su kare hadisan manzon Allah ko imamul bukari da ya zo kasar kufa lokacin ya yi ta karatu ya ta karatu da kufa birni ne da tara manyan malamai manyan malamai na lokacin sai ake ce masa a yi shi ne amir mumina cin hadisi kuma matashi ne saurayi ne sai manyan wanda suka ce a kai dalla ku rabu da shi yawon mai sani a hadisi daga to ku zo suka ɗauki mutum kamar goma ce zan za mu faɗa muku za mu ba ku na asalin ku je ku jarraba mana shi hadisi guda goma aka ware kai za a baka hadisi daya wannan hadisi daya dukansu kowa mutum goma kowa hadisi daya amma sanadin hadisin sai aka dauki channel din hadisin da ake aka samu na hadisi na farko sai aka dauki na mutum da aka bashi na hadisi na goma sai aka dauki channel din sa sai aka daura hadisi na farko kai kuma mutum na biyu da baka hadisi na biyu channel ɗinka na hadisi sai aka ba mutum na kaza aka canja hanyoyin hadisin suka ce ku je ku tambaye shi akan waɗannan hadisan idan ya ba ku amsa a nan za mu gane shi waye ya ga su academic talent ko yana zauna ka zaka academic talent da muke to almajiri ala sana sani wala wani hadisi ne to wani hadisi ne sai wannan ya kawo hadisi na farko da kuma isnadi na hadisi na goma na wancan sai ka tiriyan tiriyan tiriyan tiriyan tiriyan har zuwa hadisi wani hadisin ya zaka ce ya ce wala nan ban san shi ba ko shi ma wannan duk suka fi kowa tambaye su su goma kowa tambaye su suke ce bai san hadisan ba kaga me suke so kenan kace wannan ko dai ba malamin bane da gaske kace saboda kai hadisin ka da ka faɗa cewa kai haddasana fulan haddasana fulan haddasa dai bai da maka sanadin da ka kawo masa kamar mutum 20 da ka faɗa a take fa ka faɗa kada faɗa ya gama haddacewa yace kai cewa kai haddasana zaidu haddasana amru haddasana kaza kaza kaza haka faɗa yace eh to wannan hadisin da ka faɗa babu shi a duniyar hadisi kai kuma cewa kai haddasa kai ma ya maida maka naka kai ma cewa kai ya maida maka duk abin da ka faɗa su goma sai da maida kowa abin da ya faɗa haka ne suka ce haka ne to duka ba daidai bane kai da ka ce hadisi kaza to hadisin ka shine isnadin da yake gurin wannan na hadisi na goma haddasana kaza kaza kaza kaza sai hadisin ka kai kuma naka shine isnadin ka daga wannan sai maida musu da abin da ya asali to in dai wannan ne na sani amma in irin naku ne la ban sani ba sai kuma su ga malaman kai aka rama kalla eh ai wannan ai guru ne ai maye ne ko ka san dalibi ke ai an bude ki tashi ma da wuri ta aka rama kalla wannan ai kwaro ne ai guru ne wannan ai ya aka yi ta duka duka duka duka duka duka da abin da ya fada ta a to wannan ya zama amirul mu'minin a cikin hadisi to haka me ya kawo masa wannan abun dagewa akan kiyaye hadisan manzon Allah hatta marwata hadisin kowa san sunansa kuma ka canja mar ya sani ba daidai bane kuma zai faɗa maka kada ka samu duk a cikin malamin addini ba wanda yake shan wala kamar malamin hadisi kuma shi bai suka shiri da mutane ba saboda shi yana kiyaye sunnar manzon Allah kai kuma yake ce ba za a yi sunnar manzon Allah ba kai kuma sai bude maka wuta kuma shi ba san komai a gunka kuma duk a cikin malamin a cikin malamin addini ba wanda yake ba shi da kuɗi kamar malamin hadisi domin shi kullun akan sa littafi yake kuma in littafin hadisi ya fi kawai littafin tsada kuma a duniya har yanzu yanzu da muke maganar nan in kina neman littafin albani allah masa rahama ka ce ba fa na zariya ba albani wancan littafinsa in ya fito kasuwa a yau wala ba zai bayan kwanci kuma ya fi kawai littafi tsada to su haka suke rayuwarsu saboda kiyaye sunnar manzon allah yanzu kuma sun fi kowane malami kuma kwarjini saboda manzala ya yi addu'a kan masu ilimin hadisi da masu kuma yada ilimin hadisi ko ya ce Allah ya haskaka mutumin da ya ji hadisi na ya haddace kuma ya je ya isarwa mutane kamar da na faɗe shi Allah ka haskaka rayuwarsa ka sa masa albarka a ciki sai ka gina baka mamaki malaman hadisi saboda ne a kiyaye sunnar manzon Allah to yasa ake samu littafai da dama suke sa masa ajruhu wa ta'dil yadda ake gane illar mazajen hadisi da kuma adalcinsu ce wannan ai matarug ne wannan majhul ne babu shi ma a tarihi wannan mudallas ne wannan kaza ne za ku zaɓin kamar ina yin wani yare da ba ku sani ba sai ɗalibin hadisi zai gane me ake nufi a ciki na fata an gane to waɗannan su ne to ga wayannan malaman da muka ambata su ne suke malamai ne a cikin ajruhu wa ta'dil in aka ji cewa cikin hadisi akwai wani to wannan nan waye shi me tarihin sa a ina ya rayuwa su waye malaman shi su waye daliban shi su waye duk kuma sai an sani domin a kiyaye mutuncin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace falladhi yabghiduhum yabghidu ulama'u a'maluhum at-tayyiba wa huwa hibduhu lis-sunnah yace duk wanda yake kin wayannan da aka ambace su to ai ba su ke ki ba ba su yi tsana ba aikin da suka yi tsana me ake su kuma duniya shine haddace hadisin manzon Allah abin da zai baka haushi da bakin ciki da kuma abun me zaka tausayi sai ga mutum mai danganta kanta ga malinta amma wai a yanzu a yana nan low profile ɗinsa ba wai zai iya zagin albani cewa na ai bai bature ne ai ai ai ai to kawai don yaransa turan shi kenan ya zama laifi wanda kuma a tarihinsa ma hebe ya turanci mutum da aka haife shi yanzu an taimaka yau baflatan yin shi kenan kawai an kayi laifi a duniya shi kenan duk abin da yi aka ce a tsawon shekara hamsin ko sama da haka ba a yi wani mutum da yawai sunnar manzan Allah hidima baka masa a tarihin rayuwarsa shi ne aka taɓa ba shi makullin labirari a damascus siriya ke na babban birnin damascus ko aka ba shi makullin labirari maktaba ce wani tafi shekara dubu domin cibiyar ilimi ta dama aka ba shi kawai ya zauna a cikin takara ba shi da aiki sai karatu in yi zo aikin gyara agogo ce a duniya zai gyara agogo dan sama abin da zai ci yana da mata sai kai mata to gane ke jefa ne na kwana uku zai ishe ki eto za ta kula burari tun zai shiga ana jiran malam zamu rufe a fito ya fita har ya kai ma a barmar kai mu kullum in ka gama ka rufe kai sa tafi gida su yi bacci a da sama same shi na ta karatu haka yi rayuwarsa ba shi da aiki sama da shekara 60 a duniya banda rubutu karatu da karantarwa duk har makinsa masu sallama masa a duniyar ilimin hadisi kuma wannan haka Allah yake yi don ya kiyaye sunar manzon Allah yasa a yanzu a duniya ba wanda zai zama malamin hadisi in bai magana ta albani ba ba za a yadda ba sai dai ka zo irin na kasar jahilai shi shirme ka faɗa abin da ka ta ma kabara da manyan muridanka a gefe amma in dai ilimi ne ka faɗi hadisi ba ka sako maganar albani ya ce ya inganta ko ya ce kaza a kansa ba ko ya ƙalar albani kaza ba to an san kawai kai wani shari'a hasidin ne iza hasada to haka Allah yake yin su don a kiyaye hadisan manzan Allah to kuma duk wa'ancan ma haka suka raka rayuwarsu a tarihin rayuwarsa lokacin da ya zo fara irin karatun ilimin hadisi ba shi da kuɗi yana so zai kwafi littafi ne ya kasa siya saboda mai da kuɗin siyansa sai tafi gun mai sanar littafin to ya ba shi haya kun gane ya ba shi hayar littafin shi ba zai iya sabon misali an ce masa misali ya ce maka dubu goma shi kuma da dubu goma to ne zai tafi neman dubu goma ai zai ɓata lokaci da yawa kan ya samu to yanzu ga kuɗin shi dubu biyu a ba shi haya kwana nawa zai ko wata nawa zai aka ce to an ba shi misali wata ɗaya ya biya aka rubuta yana karatu yana karatu sai ga cewa to a lokacin zai ƙare kuma shi bai gama karatun ba kawai sai zai samu biro littafin gaba ɗaya kwafe duka to babu ku insan kuma takardar rubutun ma sai tafi bakin sakatariya da sakandare sun daga jefar da takardun gwamnati sai ya ɗebo fefofi wasu sun an yi rubutu a rubi sai yagi wata kuma ga haka ya tattara su da suka ta rubutu ya kuma lissafin gaba ɗayansa kamar sifili goma kamar irin wannan a ce sau goma kafir saboda kan lokacin ya cika da ya gama karatun mutum bari wayo sai ga kwafi kawai sai mai damar nashi sai ya ci gaba da karatu a rijalu humar rijalu Allah ubangiji ya ba su ladansu Allah ubangiji ya fi musu Allah ubangiji ya fi musu haka samu ko yanzu anan malamanmu na Najeriya za ga duk malamin hadisi a cikin su tsarin hidaban yake sai dan kai ba dalibin ilimi ne baka san malaman hadisin da fiqh ba to ne ba za ka gane su ba amma ga duk malaman hadisi yafi yafi kowa tsari a cikin su kuma shi ba san bata lokaci ka je mu ziyara da karbe ka amma karka wuce minti 10 mun ka takin sa rubutu yake karatu yake ko da yaushe shi baya baya wasa kullum haka suke rayuwa har suka koma ga Allah su Allah ubangiji ya kara kare wanda suke rayan kuma ya taimaka su gurin yada sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to haka din me zagin wa'yancan to ba su yake zaga ba fa akin da suka yake zagi akin sa yake sokewa shine me haddace hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ga dan ka kuma soke hadisai ai ka soke musulunci saboda galibin abubuwan addini a hadisi ake samun su abin da yafi koyi muhimmanci a duniya bayan kalmar shahada shine me sallah to sallah qur'ani daga bakara na sako Allah ta ayi sallah ayi sallah ayi sallah amma raka'a nawa za a yi azhar na ko nawa ce asuba nawa ce magriba nawa ce wannan hadisi aka same su kuma ya ake ruku'u me ake ta a ruku'u duk hadisi aka samu ya ne tahiyya duk hadisi aka samu kaga aka samu dan tatsi da dan kalaka to shi sallar sa ba irin taka bace ko yau ba ruwan sa da wannan shi duk ba ruwan sa kawai Allah bangije sauki suka samu wani malami wasu ɗan wasu kai Qur'ani zalla wai za a yi muƙabala da shi da yake Allah malamin dabara ko sai su to alhamdulillah babu laifi to amma kan mu fara muƙabala ina so ni da kai sai mu zauna mu dan yi tukuri tukunna ka karanta kamar izu biyar ni ma na karanta izu biyar da kake nan ko kai ma ka karanta biyar dan da san kun san ma qur'anin tukunna kar ku je ku ban wahala kana kokarin kawo aya kuma ni zan taya ka kawo kai baka santa ba ko fara da dan gungun nan gare wani wani daga cikin abokan mai shiga cikin ra'ayi muna zaune a can bakin masallaci yazo ce mana ai su ɗan kaza kaza ne ta to me yasa kuka zama ce a ai ka aya qur'ani sai na aya take sai ce ai wa qalar rasul ya rabbi inna qaumi yattakabu hal an ce a in ce masa babu wannan aya qur'ani kawai na bata rai ya zaka ce babin ce a to ai ba fada bane ai dan da akwai ayar tana da sura ne saboda kasar da duniya sun kasa da to in tana in akwai ayar qur'ani tana da sura ce to nan karatun ya tashi kaga zai ban wa zai ba mu wahala da abin zamu tashi jin haushi ko ku ta fada ba ku sani ba daga da shiru har ba mu ƙasa Allah ya samu dace ina miki yace ko wala tubiha da kuma kiyaye hadisan manzon Allah bi asanidiha da kuma isnadinsa bayan hadisin kansa kuma isnadin hadisin ai daga wani zuwa wani zuwa wani zuwa kan tabi'i zuwa kan sahabi saka da an ce maka ai wannan hadisin mursali ne ai wannan hadisin munqadi ne ai wannan hadisin kaza ne duka shi mana ilimin hadisi ne wanda sai dalibin hadisi ne san me ake nufi in ka ce mursal me ake nufi in ka ce munqadi me ake nufi ko ba magana fa a ce maka da'ifi ko sahihi ba tukuna dan galibi kowa fa sani to ba nan layin ba a ce wannan ayat sahihi ne wannan mudallis ne wannan kaza kaza ne to haga su dole sai da suka san wannan suka bi diddigin komai game da shi kuma suka wallafa wallafa da yawa su taimaka ɗaliban ilimi Allah bin gidi ya ba su ladan su yace wa rawayati ha da marawaitan su ko waraddul kadhiba wal wada'i anha da kuma mayar da karerayen da aka rika sakawa a cikin hadisi Imam al-Albani yayin littafin saka masa suna silsilatul ahadithu da'ifa jere jerin giyar hadisai wanda suke da'ifai ne ga sun shahara a bakin mutane ta faɗin su a matsayin hadisi amma kuma yace ba ba hadisai bane haka ya jero littafin sa ya samar wani su kuma ta bincike kuma ya ce maka wannan hadisin ya karanta da ka saba shi misali ta ka tance annazafatu ba ku ya dauka hadisi bane ba ta faɗa ba ayi annazafatu min al-iman cewa nayi ba hadisi bane mawdu ƙarya ne saboda gashi gashi kuma ga dalili ga reference ka je ka duba ba shi ma'ana ba shi ya faɗa ba shi abin da ma shine ya binciko ne ga reference ka je ka duba duk abin da yake haka yake yi to wani wanda bai san meye hadisi ba sai ce wai yaushe ma aka aita albani yaushe ma ya zo shi har da iya cewa sahihi sai ce da ifi ya ce to ya kai tantirin jahili ne baka sa abin da kake ba ai ba shi yake faɗan da ifin bane ya ce maka malamai sun da'afa wannan saboda littafi kaza malam wani ya ce kaza littafi kaza zai ta kama tafi kamar guda goma ko ashirin kuma maka reference ta kaje ka duba don ga sun kure shi in kai ɗalibin ilimi ne sai ka je ka nemo littafin sai ka duba ga abin da ya ce akwai littafin akwai ko babu lokacin zafin izala na farko ba ko ne mai shafi ba ba an yi shi ba shi ba to haga masu bibiyar abin da ya faɗa su gane abin da ke faɗa gaske ne ko kuma ba gaske ba ne amma an kawai baka bu ba ka kare ta haka kai shirin ne kenan to haka ake sai kai ma ka je ka bincika sai ka gano abin da suka faɗa to sai su kore su maka wannan hadisi ne wace ba hadisi ne amma maudu ƙarya ne zalla ya faɗe shi ba wani kuma ce a da'ifi ne saboda a ce akwai wani akwai wani akai kaza a littafi kaza an ce kaza a haka da suka maka bayanai sai ka gane abin da ake nufi ya ce fahim ko lam yi bigizuhun illa li'amalihin fi suna suna ƙin waɗannan mazan da aka ambata ne ba don komai ba sai da tsayin tsayin daka gurin yi wa sunna aiki ya ce hadal amal jalil wannan aiki wanda yake mai girma mai daraja alladhi hafazahu Allah bihi sunnati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda da irin aikin waɗannan mazazan ne jaruman Allah ya kiyaye hadisan manzon Allah yadda Allah ya alƙawarin zai kiyaye Qur'ani ko yanzu Qur'ani din da ka tafi a duniya kowaye mutum duk girmansa a matsayin ilimi a musulunci in ga ja aya ba dade ba ana yin shiru a rabu da shi ba a iya yin shiru kawai sai an kamar gyara kuma shi ma zaka ji ya karbi gyaran bai ji komai ba saboda ne Allah ne alƙawarin zai kiyaye Qur'ani to da Allah ya alƙawarin kiyaye Alƙur'ani kuma haka kuma Allah ya alƙawarin kiyaye hadisan manzon Allah yasa kana faɗa akwai mazaje su na hadisin da ka faɗa ba hadisi bane ga hujja ga hujja ga hujja ko kuma asalin abin ga yadda yake ga yadda yake ga yadda yake na fata kuna ganewa saboda shi hadisi shine ke fassara qur'ani shine ke bayyana qur'ani shine ke fitar da abin da qur'ani ke cikin sa da haka dole Allah zai bada masu kare hadisi domin shine ke kare qur'ani kiza ga an samu waɗannan malaman imamu ahmad bin hanbal ana faɗa game da shi fa yace ya da hadisi kusan miliyan ɗaya a ƙwalwar sama hadisi imam malik ko lokacin yana matashinsa yana neman karatu wani babban malami zo madina aka je manyan malaman suka tafi da shi ya zauna ya malamin ya masa hadisai tirim ya gaba sa rubutawa aka tashi aka dawo gobe ta ni kun bani mamaki ya za a muku hadisan manzon Allah ko ba wanda ya rubuta a cikin ku ko kun hadace suka ce a ai mun taho da kwamfutar mu ko waya kuma suka ce ga wannan matashin hadisi kusan 80 da wani baka ci ya faɗa masa to shi wannan zai ce to ga yamin me nace jiya ya rinka ka masa ka ce haddasa kaza kaza kaza kaza daya haddasa na kaza kaza sai dai fadi kusan 80 din da wani abu aka ce abin da ya samu tuntuban harshe a cikin 80 shine misali ko abu daya kaga idan malaman yanzu ne me za a bashi merit ko merit za a bashi ba kyauta ma za a bashi distinction ne ko to za a ba distinction kuma mara kyaututtuka ko shi wani malamin sai fahimta kuka ya ce yanzu a gaya maka maganar manzan Allah annabinka har da gaji zama kamanta ɗaya har kamanta guda ɗaya shi kansa imam malik yana karantarwa aka roƙe shi alfarma ga wannan matashin saurayi ne mai hazaƙa daga makka imamu shafi'i kenan malamai a maka suka rubuta mata takarda ya ka imam malik an roƙi alfarma imam malik ya yadda yi karatu a gunsa mutum da ga sunan malamai ne masu daraja ya san su sai ya amince ya yi karatu a gunsa imamu shafi'i a cikin lokaci kaɗan ya haddace mawaɗa gaba ɗaya ya ce imam malik ai ya gama hadda ya ce me ka da ta mudda muddan gaba da ta eh to karanta mun naji ya karanta mata ta tas ina take mamalin ya ce ba za ku taɓa fahimtar ilimi ba littafin da na rubuta kusan shekara talatin ne ina rubutunsa kai kuma a cikin shekara ɗaya bika ta min kada tahi kai ka hada ce abin da ka gani a rubuce ne amma ma'anoni da ilimin da yake ciki a dunkule ba ka gane su ko ya zuka ce karatu da malami na minti talatin ya fi ka yi wata haɗe kana karatu ka kaɗa littafi kuma za zo kan wani abu ƙwaya ɗaya sai malamin ya ƙara maka wani ilimin da baka taɓa mutaninsa ba ta ga suka rika rayuwa saboda mai don su kare hadisan manzan Allah na fata an gane to haka suka ta yi hasar koma ga Allahnsu ba su da aiki in ba ya ƙi hadisan manzan Allah ba ko wata yana zaune a makarantarsa shugaban ƙasa ya zo masa ya ce yana so ya yi kuma wasiƙa yana so za a karanta masa mawaɗa yansu babu laifi an yadda za a karanta masa yaushe ran kaza ga watan kaza shugaban ƙasa ya je masaukin shugaban ƙasa ya zauna ya kame lokaci ya yi yana jiran mamman malika zo karanta masa hadisan manzala ko don maliku zo masallaci shi ma zauna a makarantarsa yana jiran shugaban kasa ya zo a makarantu shugaban kasa ya aiko ma lokaci ya an ƙara awa ɗaya ko biyu aka rama kalla shugaban kasa na jiran ka je ka ka karantar da shi ya ce a ku je ku gaya wa shugaban kasa shi ilimi neman sa ake zuwa a yi ba shi yake zuwa ya kai kansa ba ko ba shi bane yawwa yawwa shi ilimi zuwa ake a neme shi ba shi yake ake ba shi zai je kai kansa kansa ba ai ba daraja kenan da yake shi ma Allah ne a ransa sai ta so washe gari da kansa da fadawa da komai da komai aka zo da protocol da waye DSS wata tsaya duk kuma haka ake ba aka kawo shugaban kasa kujerarsa da me da me da me komai aka kewaye da dan wale ya fito shugaban kasa yana kan kujera a makarantar kuma ya ta shi ilimi shine a sama shi dalibin ilimi a kasa zai zauna ai ba karatun boko ba ne malami ya tsaye alamai akan kujera kasan shi daga aka tafi mutane ko shi malamin shi ne bawa ɗaliban ko su ne yan gatan gwamnati suna kan kujera sun kame kai kuma ga ta ihu ga gaɗa kai yasa albarkar sai karanci shi ai eh aka raba kalla eh to kaga kana ta yawa tsakanin ɗalibai kana ta ihu shi kuma ɗalibai ya ku ya ci hingidi ka gama bayani ce to amma ka za malam gurin nan hita mahimman argument ma kuma ba ku an halatta ya halatta ka ja da malami ku jaya ya ce to ilimi shine a sama ba a hawa kansa ma'ana ka tawa ƙasa ka yi zaman tahiya ko da yake Allah ne a ransa kuma ya sauɗa san hima a karanta masa hadisan manzo Allah ya da daɗi godiya ya tashi ya tafi ya ce man malik ka bani dama mana a daular musulunci za mu sa in ban da mawaɗa kawai sai ƙur'ani babu wani littafi da za a amfani mana a soke komai mai da shi ne littafin daula gaba ɗaya hagan din wani malami aka ga masa kai areji daɗi ko ya zama ministan ilimi da komai da komai kaɗe ko ya ce a in kai aka aika yi mutane asarar ilimi da yawa da manzan Allah ya da su sahabbai da yawa sun shiga duniya sun warwatsu to haga mu iya wanda muka sani shine wanda muka da su a Madina yasa zaka ji ya ce in yana magana ce wa kaza kaza na samu masu ilimi ce bi baladina haka yake cewa na ga malamai na a garin mu Madina mu mutanen Madina haka yake tafi a cikin wadansa to haka wani rai a Kufa fa sahabbai da yawa wasu fa a Basra wasu kuma a Masar wasu a ina haka ba a sami ilimin sa ba da haka bar mu wada a yadda yake kuma duk wanda ya kalli tafin addini in ya daidai a karba a ci gaba da ilimi muhimmin manufar mu aga su Allah ne a gaban su ba yabon duniya ba ke sa Allah daga matsayin sirrin sun bar duniya sama da shekara nawa sama da dubu amma ga su kullum ana faɗin su kaji kamar suna nan yanzu haka a raye saboda sun yi dan Allah to duk wanda ka gana zagin su yana kushe su to yana kushe sunnar manzon Allah ne saboda abin da suka tayi kenan za mu tsaya nan ko na'am eh alzafatun iman bai hadisi ban a kawai karin maganar larabawa ne kawai tsafta ta daga cikin imani ba hadisi ba ne ana ya faɗi wani matsayin hadisi ba shi da ya ce a tsohoro ta ɗarul iman hagan sarki rabi ne wani yanki ne na imani amma ana zafatun iman suka ce ba hadisi ba ne ba hadisi bane suna nan fa irin sifar da yawa wani sun shahara bakin mutane a matsayin hadisai amma idan ka duba littafin malamai ka ce a ba ma hadisi bane maudu'i ne kiri aka kirkira aka ce kuma hadisi to mutum ba il karatun yake ba ba zai fahimce su ba dukkan galibin su eh yadda kake kai ma kaza amma zaka samu wasu ba hadisi ba annabi bane faɗe su shi kuma yake cewa hadisi abinda manzala ya faɗa abin malaman hadisi yanzu ko sahabi ne faɗi magana ta ilimi karɓaɓɓiya sai ka ji an ce hadisi ne mawqufi ma'ana iyakan sahabi ya tsaya sabon bai ce annabi ya ce ba kawai ya faɗi wani fatawarsa kuma aka ɗauka za a yaki da tambata ba sunar manzon Allah ba to amma ce me mawqufi wannan maganar mawqufi ya ce ma'ana sahabi ne ya faɗa in ka ji an ce marfu'u kuma annabi ne ya faɗa ina fata ka gane dan ana bambance maganar manzon Allah da maganar kuma wata manzon Allah ba ina misali a cikin littafai da dama mutane mun an ta karantawa na sani kun karanta da yawa ko Abu Hurairah wata ran yana alwala sai aka samu kawai wani irin yan zafi sun da nan koyan agadi ne yake leka shi eh ka sai agaji akwai bin digin malamai ko yake leka Abu Hurairah alwala da yazo dai alwala Abu Hurairah kawai sai ga ya wanke hannunsa da yazo wanke hannu sai wanke har wajen nan da ya zo kafa kuma ya wanke har rabin ƙaurinsa sai wani aisha ya ba hurira wannan ita ce alwala irin ta manzala sai ce aye a'a abinda nake so ka gane naji manzan Allah ya ce su yan abin nan mabiya na al'umma ta ran tashin kiyama haske zai lullube jikinsu duk wanda aka wanke gaban alwala za su na liran tashin kiyama gabobinsu na alwala su rinka yin kyalirin tashin kyama da wannan ne ma na ba zai gane cewa wannan al'umma ta ne saboda ai mutane duka na ba sa yin sallah to amma ta dai gwamnati na shi mu za mu tashi muna kyallin guraben alwala hannayenka da kafarka da fuskarka da kanka da kashafa duk suna kyalirin tashin kyama sai to ni kuma ina so tashin kiyama kyalli na ya fi na kowa hin nake dan karawa haka an suka ce malamai wannan abun da Abu Hurairah yayi fahimta sace shi ba manzon Allah bane ta daga alwala zuwa nan kaga da mutum bai san irin waɗannan ilmokan ba sai dauka to ai ga an rawaito hadisi daga Abu Hurairah daga abin da yayi yana cewa irin wannan abin idraji ya shigar da magana kuma a cikin hadisi amma malamai su sun san me ake nufi kuma sun fahimci abin kama wanda yake kaga dan abin nan mutane haka kawai ka tare ga wani ustaz yayi alwala sai kaga ya wanke iyana in ka magana ta kai baka san hadisin Abu Hurairah bane aga ya samu ana da gigo to yasa dole irin waɗannan sanan kuma da yawa a cikin hadisai din ana cewa abin idraji sahabi ya shiga da wata magana ta fahimtar sa amma mai riwayar hadisin kuma sai ya kawo abin azbi kamar da dai ne da abin da ya faɗa na manzo Allah duka a tare magana ɗaya ce to ga wannan sai malama da take gane irin wannan abu to shine irin waɗannan abin da sanin dai da yawa a ciki to sai ɗalibin hadisi ya saba mai morewa a duniya ya ji shi gidifi saka yau mai da problem kamar ɗalibin hadisi domin duk abin da zai a duniya yana da wani haske daga manzon Allah kawai sai rika jinsa kamar kana tafiya ne tsohuɗar a sha biyu rana kana tsoron wani abu a cikin gari kana tafiya karfe goma sha biyu rana tsoron mai zaka ji to din mai ilimin hadisi ya kai ka tafiya a duniya duk abin da ya faru ba ta da masa hankali domin duk wani abu da zai faru a duniya mazala ya riga ya faɗe shi in na shirin ne ya ce zai faru kuma ga maganinsa kaga an gama aiki to wanda bai sani bane daga ya ta shiga tashi hankali ko to Allah ubangiji ganar da ni kin lokacin da aka ketsin da corona ta zo da shi din nan kawai zaka yi malama ne su hankalin su ma kwance ki suna mutane dariya kuna tsoron abin da ku ku gano maganin sa ba ka saka tanhu ka saka hand glove ka to yanzu Allah ban gidi ka tsare imanin mm ne kace okay okay to shine sai eh na'am eh abokin babana haka yanzu anan malamai suka ce idan za ka yi magana da mutum suka ce mutum ne abokin babansa haka ba da shi kake ba ba da kake ba ka gana ba yanzu da ka zai wurin sarki kace wa sarki haka ba da za rabu da kai kuwa za ta ladab na'am istami to suka ce yana magana akan mutum ne abokin babansa sai shi kuma zo mika masa hannu to sunna ne ko ba sunna bane shine tambayar ka ko to ya danganta da shi matsayin shi wannan mutumin da fahimtar su kuma ga addini na fata an gane malamai suna da ladabi da suke karantar da mutane kuma kowaɗanne irin mutane akwai abin da yake su a gurinsu daidai ne ko ba na ƙasu ba ne a ƙa'idar suna kazo gurin babban mutum mai daraja na fata gane kamar sallama assalamu alaikum wa rahmatullah to a ƙa'idar suna shi ne shi ne ya kamata ya miƙo maka hannu to don shi ya miƙo maka to babu laifi suka miƙa ka riƙe amma kana zuwa gun yalla bai babu ba kawai assalamu alaikum wa rahmatullah haga asalin da bin sallama ba ka yi shi ba ka fahimci mai da yake nufi to ne sai ka gane kana kiyayewa in mutum babba ne mai kima ne in ka dogon sallama ita ce abin da yake mafi girma a musulunci idan ka nama sallama bai yi musabaha ba ai mun samu ladari ko to shi zaka fara mutum cikin darajawa cikin mutuntawa to dan shi yaga cewa ya fahimci sunna yanzu ya miƙo maka hannu daga kuma anan kai ma saka miƙa mar shikenan ku gaisa hako ko a miƙa hannun ai ko da ake babban mutum ai babba ne mai daraja sai ya miƙo hannu saboda ya fahimci sunna to me ya kamata kai ka nuna masa girman sa hannun naka sai ka tsara ɗaya hallo a baya haga san cewa ka mutunta shi kuma kai kai mai mai ladabi ne amma yanzu misali abokin kan yi miƙo maka ba haka kawai za ku tafke ba kan ta ku dan dan tafa dan tasa ka ba haka ba ka ba mutum haka ba so dole sai ka koyi ladabin nan irin wannan na fata an gane dan akwai masu ganin cewa in ka zo gurin babban mutum ma wanda shi dabi'a sa ne haka yanzu misali ka zo gurin babban mutum shi yana zaune kayan sa to ya laka ma sakai sallama ya amsa sakai ne guri kai ma ka zauna ko ko ka shirka ka san farkon karatu an ce ka suka kauce shirka sai kuma ka zauna tunda hima zaune ta kayan shi ai sai ka zauna kayanka to sai ku ci gaba da gaisawa ce ayo shi ka zo ne wane miko maka hannu ka san da zuwa to kuma sai ka matsa sai ka bashi hannu kan mutunta shi kaga ya ji aran yace kai mai daraja ne ko mai ladabi ne ko mai biyayya ne na fata an gane so kuma kowa da yadda ake mutunta shi da musulunci mazalla ya wani hadisi ya kaida guda biyu yace laysa minna man lam yuqir kabirana wa yarham sagirana baya cikin musu manzon Allah ba mabiyin mu bane wanda baya girmama manyan mu masu dattawa ko baya tausayin kanana ka gane to haka girmama wannan kowane guri irin girmama wasu yanzu a wani guri in kaje babban mutum mahi haka zai runguma ka zai ka yaushe ka zo salamu haka kuma al'adama bane yanzu a da'ai to mun me na mu girmawa da ake manyan mutane to haka sai ka koyi wannan kaima babban mutum abu da almuhimmi ne kamar sallama to kuma shi ya rage nashi in ya baka hannu sai ka bashi in bai baka ba tunda kai sallama ya amsa to sai ku ci gaba da abin da ya kawo cikin ladabi da biyayya insha Allah wallahu a'lam to wanda ki bashi shine kuskure tunda har ya riga ya bayar to sunna shine kuma sai ka bada amma haga muka bada misali tunda har ya kawo bane mai daraja ne naka mun kaje gun sarki haga karshen daraja kenan a garin ku ko to sai mi ko maka hannu ai girma maka shi ma to me kamata kamar to tunda kana so ku samu lada ka bashi amma kai yake hada nakan ya zama biyu ka dan dan kaga ai ya san al'adar mu mun kan mutun haka ai ka mutunta shi to kaga shi ma zai ji kai mai mai tarbiya ne mai daraja ne kaga babu kowa ya mutunta kowa kenan yawwa to shine amma kaje karban kuma kaga kai kai ne kai da mu kake da matsala anan sai ka karba amma sai ka masa hannu na ladabi shi ma ya gane cewa eh ka karba amma karba na mutuntawa dan ku duka ku samu lada ba na ga kuwa ba a yanzu abokin ka ne bai kuma da zaka bashi hannu biyu ne sai ba ku dan tafa ku ya to eh yawwa shine haka shikenan ai ko kuma sa'an ka ne ko da ba mutun ka bane ko da gaisa ne kawai idan ka samu dan dagaji kuma sai shake ma hannu ka gona shi kuma ba ai ba ma bid'a bane ai haram ne ai cutarwa ne ai to yaki nake da kai ko gaba ko ka ci kuma hannun mutum ka ji hannun ka har yana ciwon lokaci babu kyau ai eh wani wani lokaci kuskure ne yake saka ya rike da ya kama da wuri ne hannunka da gama shiga bai kama da wuri wani ba da gangan yake maka amma dai almuka rike na mutum kan matsa wannan haga ai ba musulunci bane ai haga dai sa goban ka kwada ni ba za ka karba ba saboda an san kewawa ne wauta ne mana in ka dinka dinka kaso zaman ba shi kenan to shine subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum